أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم اتبع ثمن حتى إذا بلغ مطلع الشمس ولدا تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تبلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا yadda muka ba shi dama ya bi hanya ya je yamma sai da ya kure yammacin duniya har ya je inda wasu mutanen da ba sa jin bakin mutane kuma ya ga rana tana faduwa cikin wani wuri ruwa mai bakin tabo kuma rana ba ta faduwa a ƙasa ba faduwa take a ƙasa ba girmanta ya fi ya ninninka girman duniya gaba ɗaya ta duniya ce take yawo tana nuna mana lokatai kamar yadda ya zuwa cikin tsarunuka ne lahilla amma idan mutum yana cikin ruwa ta ko'ina to zai ga rana ta hutu a cikin ruwa ta bada cikin ruwa yana cikin sahara ne rairayi zai ga rana tana fitowa cikin rairayi tana faduwa cikin rairayi kamar yadda idan sai ke gani sannan kuma muka ba shi hanya muka ba shi dama ya yi ya gabar mahudar rana waje ta tallu a daƙawamin sai je same ta tallu tana fitowa a daƙawamin kan wasu mutane lamnat allahun min duniya fitra wanda ba su wani abu wanda zai kare su daga ranar ba babu gine-gine wurin baya daukan gini kuma ba itatuwa idan rana ta fito ta zafi sai su ga kogon ƙasa sai ta yi sanyi ba sai su fito amma abincinsu yawanci kifi ne suke horar da suke ci launa kallamin duniya sitra كذلك وقد حفظنا بلاد الخضرا kazalik wa qad hadna bi maradi kubra kamar yadda kaji yanda aka can ya zal qarnaini imma an tu'azziba wa imma an tattabi husna to haka aka yi da yaje gabar din ma ya samu arnan aka bashi dama in yana so ya yake su in yana so kuma ya yafe musu a zaman alkawari imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha bihim husna ko kuma a zaman amana ko kuma ya yake su kamar yadda aka bayar lokacin da ya yamma ثم استوى سلما حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد عندها قوما لا يكادون يفقهون قولا sannan kuma ya ɗauka ya yi arewa ya yi arewa can har zuwa gabashin ƙasar turkiya waje da ƙauman sai ya sattar da mutane sun mattawa saboda ta da balagabai da su dani waje min duni ma ƙauman la ya kadu na ya tsaho na ƙaura su ma ba sa jin bakin mutane da kira ake samu mai jin bakinsu la ya kadu na ya tsaho na ƙaura ƙalu قالوا يا ذا القرنين يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض وهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا بينهم سدا sai mutanen suka taru suka ce masa muna roƙonka ya mai girma zulƙarnaini don ya zama shi ne sarkin ƙasa kudu da arewa gabar da yamma aka ce waɗanda aka ba su mulkin duniya gaba ɗaya guda hudu ne kafirai biyu musulmai biyu kafirai guda biyu su ne bukta nasar da ta namruz ne musulmai guda biyu kuma zulƙarnaini da kuma suleiman suna roƙonsa ya yi musu aiki aikin da zai musu su ƙabilu guda biyu na yajuji da majuji nan masu banna ne a bayan ƙasa suna roƙonsa ya nuna ƙarfinsa da Allah ya bashi ya toshe tsakaninsu da yajuji da majuji da yayi wani gini wanda zai tsare yajuji da majuji kasu shigo su harakar da su ya yi zalƙarnai ne inna yajuji wa majuji mufsiduna fil ardi yajuji da majuji mutane ne masu banna a bayan ƙasa a hannun harjan ko za mu tara maka kuɗi mu tara maka kuɗi mu biya lada kai mana ginin da zai shiga tsakaninmu da su a kan an ta kyala baina bainan sudan wato ka sanya tsakaninmu tsari tsakaninmu da su yadda ba za su shigo su su ba ta ƙasa su cinye mutane ba cin mutane ya juji da majuju an yi maganganu a kansu an ce waɗansu kabilu ne irin na china an ce a su mutanen jinkis khan ne wato holako wanda suka shigo suka yi ɓanna a bayan ƙasa suka kakkashe sarakunan musulunci suka kakkashe malamai suka zuwa littattafin musulunci a cikin koguna su ne su karya daular musulunci bullowansu waɗansu kwanci a bayyanan turawa da suka mamaye duniya su ne ya juju da majuju tun an ce a ai masu ƙanƙanana da manyan kunnuwa wato wai kaso ƙanana ne amma masu manyan kunnuwa ne watakila ko saboda jin labari da suke na nesa na telefon yasa aka je suna da manyan kunnuwa ba fatan kunnen ne yake da girma ba Allah wa alam to haka dai abin yake shi zulkarnainin nan zulkarnainin farko da ya firin jayi a nan ba zulkarnainin karshe wanda aka yi shi ya je gina birnin askandariya a masar ba to shi ne ainihin wannan zulkarnainin na farkon ya ga masu na ibrahim ya musulunta a hannunsa shi wanda aka ba shi daman ya yi yawo wato an kawo masa abin hawa ne ya hau a makka yace shi ba zai hau abin hawa a makka ba wurin da annabi ibrahim yake sai allah ya hore masa hawan gizagizai duk inda za shi girgi ya dauke shi kai nan da nan inda za shi ta haka ne yake yawon duniya ya gabar ya yamma sai ya kure duniya ya gabar kuma sai ya gure duniya ya arewa sai ya tafi da nisa inda ya juja ma juja mufsi duna bilardi wa har na shirar karjan ala an tajila bayana bayana wasu da gara قال ما مكني في ربي خير فاعينوني بقوة نسأل بينكم وبينهم ردما تلقى رئيس يا أمسح يتي فاعينوني بقوة هذا هذا هذا هنو زامي mu mu kawo iko na mulki ko kuma kawo ƙarfinku na jikunanku mu taru mu yi aikin fa'inu ne bi kuwatin albayna kuma bayna radma in muka yi haka ni ba da iko na na gwamnati na ko kuma kawo ku na aiki in nuna muku yadda za mu yi aiki mu yi shingen nan na a tsakaninku da yajuji da majuju الحديد الأيدي حتى إذا ساوي بين السلفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوا ليفرق عليه قطرا wato tsakanin dogon dutsen da dogon dutsen wanda ya zama kaman kofa nisan tsakani ya yi kusan kilomita ɗari uku sai ce to ku kawo mi ku tara mini guntaye na ƙarafi ku samo guntaye na ƙarafi ku tara mini aka tara masa guntaye na ƙarafi ya jejjera ya jejjera ya yi fandishin tukuna ya jejjera su ya jejjera su sannan aka sa itatuwa aka sa aka sa itatuwa sannan ya ce to hura wuta da zuga-zigi aka yi zuga-zigi aka yi ta hura wuta aka yi ta hura wuta sai da tsarafin suka yi ja wutan ta kama itatuwan da aka sa sai ce to ku kawo mini narkakken narkakken tagulla ko narkakken karfe mu zuba sai a kawo narkakken tagulla ya zuba saboda ikon Allah da karama na waliyai yadda karfin wutan yana da karfi amma bai hana su matso kusa da wutan su zuba wannan narkakken narkakken tagulla din ba suka zuba sai narkakken tagullan nan ruwansa sai ya haɗu da karafen nan sai gini ya taji ya zama karfe gaba daya ta nan nema wasu magina suka samu wannan hikima ta gini a hada wannan da wannan a kawo wannan hada sai ya zuba wannan narkakken tagullan atu zubar hadidi hatta za su yi bai na sadafai ne tsalan fuko da ya har hada ya kai tsakanin gefen wannan dutse dogo da gefen wannan dutse dogo yi musu katanga na wannan ƙarashen ya sa wuta aka yi ta hura zuga zugi har abin ya narke sai aka zuba ruwan tagullan kuma a kai sai ya zama katanga ta dutse hatta ya raunaran al'adu ne firin alayhi fitra lokacin da ƙarafun nan suka jawur suka zama wuta sai ce ku zo ku kawo mini ruwan tagulla mu zuba ya zama kamar yadda in an sa bulok an jera akan kawo ruwan siminti a ɗinke bulok ɗin da wannan ruwan simintin to haka aka kawo tagullan aka ɗinke karafunan da wannan ruwan tagullan a to ne kurin ale kisra sai aka zuba sai katanga ta tashi da ƙarfi ƙarfin ƙarfe wanda aka gina da shi واستطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا su ya juji da majuji ba su da iko su hau katangar don tana da tsawo ba su samu damar su hau tana da tsawo kuma ga santsin wannan karfen na tagullan santsinsa ya hana a taka ya hau shi amma su da wani na kaba kuma ba su da ikon su huda shi saboda taurin karfen da ya haɗu da wannan ruwan tagulla din nan ba su da iko su huda shi ba su da iko su haushi من ربي إذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا wannan Allah da ya bani ikon yi muku wannan katanga wanda za ta shiga tsakaninku da yajuji da majuji da Allah ya nufe ni ko ya bani iko na yi wannan rahama ce daga Allah Ubangijinmu ya bani wannan iko na biya muku wannan bukata da suka nema in gina muku tsari tsakaninku da yajuji da majuji ha za rahmatumin rabbi fa za ja wa rabbi ja lahu dakkan amma lokacin da alkawarin ubangiji na ya kai na rushewan wannan katanga sai Allah ya sa wannan katanga sai ta rushe ta zama dannakakkiya yadda yaji da maji za su shigo cikin ƙasa wa kana wa rabbi haqa to Allah kuma alkawarinsa gaskiya ne in lokacin yayi za a rushe katangar ya yajuji da maju sai su shigo duniya a wata hada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lakin sa sai ya ga makaman mai firgita haka sai sai wailul lil arab min sharrin qad iftarab yace kalmar azaba ta tabbata ga laraba saboda wani sharri da ya kusato su kun ga yaji da maju yanzu an sama huda an sama huda katangar yanzu kamar an samu kamar haka to daga baya sai abin ya rushe a faɗin waɗansu har yanzu ya juju da ma jujun ba su zo ba tukuna a faɗin waɗansu ce tatar ne mutanen jinkir khan na holako suka halakar da mulki a bagdad suka kashe malamai suka kashe zakuna suka zuba littattafai a cikin kogi waɗansu kan ce a fitowar turawa da suka mamaye duniya su ne ya juju da ma juju har wani mai wazin turmi a can bauchi ke cewa ai ai turawa ne wato babban joji kenan da karamin joji ya juju da ma juju amma wannan wazi ne na turmi ba daga cikin littafi to ala kulli halin dai alama ce ta tashin duniya shigowar ya juju da ma juju da da da kuma rushewan katangar da aka sa a tsakanin su alama ce ta tashin duniya alama tashin duniya kuma farkon ta ma bayyanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayyanan manzon Allah shine farkon alamar tashin duniya yayi kusa wa kana wa rabbi haqqa wa tawalla ba'dhum yawmaydin yamudu fi ba'd wa nufiqa fi suri fajara'nahum jam'a wa tarakna ba'dhum yawmaydin yamuju fi ba'd wa nufiqa fi suri fajara'nahum jam'a وتركنا لوكتين إياي وتركنا سيمو بر بعضهم يموج في بعض سي آه إن, إن كتنغ تاروجي sai ya juji da maju su shigo da yawa su taru da mutanen duniya da yawa su rika zama kaman kumfa don yawansu su yi ta shiga juna don yawansu ya ju da maju koko ya ju da maju da sauran mutanen duniya lokacin kenan lokacin busa ƙaho ya yi kusa kenan wani mika fi suri sai busa ƙahon tashin duniya wa jama'ana hum jama'an sai mu tara mutanen da yajujun da majujun da kafiran da musulmin da kowa da kowa ma sai mu tara su na tashin kiyama
وَأَرْضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ أَرْضًا وَرَنَّا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ أَرْضًا idan an yi tashin kiyama wa arabna sai mu bijirar da jahannama yau mu izin a wannan rana mu bijirar da jahannama lil kafirina wa kafirai ardan wato suna jinta suna ganinta wato ita jahannama tana kurari a sake ta a sake ta ana rike da ita a sake ta ta kama waɗannan kafirai a bari tukun sai an yi sai an yi hisabi ana janta ana bata hakuri kuma su kafiran suna yin yi fareti da su a gaban jahannama jahannama kuma tana neman ta kama su shine aradna wato fareti kenan yau mai idil lirkefi na ardan bijirawa الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا su kafiran nan da aka ce ma kafirai wanda za a bijirar da su gaban jahannama tana neman ta kwace ta kama su ana ba ta hakuna ce ta zaka ta sai an yi hisabi to su waɗannan kafirai yau majalki allazina kanat ayunum fi ghiba'in an zikri su ne mutanen da idanuwansu suna cikin wani rufi an zikiri ga barin alkur'ani na ba sa ganin sa balle su bi shi wa kanu la yastadi'una sam'a ha kuma an rufe kunnen su kunnen su baya jin qur'ani balle ya bi shi ido ya an rufe ido an kuma toshe kunne ba za su iya ganin alkur'ani ba da shiryarsa ba za su iya jin alkur'ani ba da shiryarsa
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين
حسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا آتنا جهنم للكافرين نزلا داما سورة tun da farko an gaya mana surar dai ta waliye ce maganan walittaka take yi da wanda suka jibinci Allah da wanda kuma suka jibinci shaidan an yi mana bayanin su duka Allah ya ce to mutanen da suka bi shaidan afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu ya za ku bi shedan da ƴaƴansa da mutanensa ku bar ni alhali na gaya muku makiyanku ne makiyan iyayenku ne ku bi su ku mai da su ne waliyanku ku bar waliyai na wanda za su jawo ku su kawo ku waje na to shine ake magana anan har yanzu wajen karshen surar afasiwal ladina kafaru su kafirai kan suna tsammanin an yadda shi zo ibadi min duniya auliya za su riƙi bayina su mai da su bayina su mai da su abin bautawa waliyansu min duni su barni auliya inna atanna jahannama yarkibun nuzula duk wanda yayi haka ya bar Allah ya bauta wani Allah dama shirku an ambata guda uku ne akwai shirkun jaliyun wanda yake muƙabala da Islam yana hana bautan dodo mai shi kafiri ne mai bautan dodo in kace masa musulma ba zai yarda ba ya shi addinin gargajiya yake yi wannan shirku kenan wanda yake koran an dadan falatu tsarulillah an dadan wa antum ta'lamun shirkun jaliyun kenan mushriki kenan wanda kowane musulmi ya sani wanda kowane kafiri ya sani wanda dukkan littattafai suka sani shirku na biyu shine wanda yake muƙabala da imani wanda zai zo nan gaba وإنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا في وانا أحدا يجي كوريا كركا بكوا كبر الله كركا بوتا وكوا كبر الله كوا متنكينا wancan kuma dodo ka bar dodo ka bauta wa Allah wanda yake ciki kafiri ne wannan ko musulmi ne amma imaninsa bai karfi ba ya dogara da mutane suna tashi sabon Allah yana yi suna hana shi bautan Allah yana bi wai su masu gidansa ne idan ya daina bin su a rayuwarsa ba za ta yi daɗi ba ko ba za ta yi ba sai ya mai da su allolinsa to wannan yana rage imani ne amma mai shi musulmi ne domin wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'mina idan mutane suna mu'minai suna dogara da Allah ne ba sa dogara da wasu katti su yi kasa su sabon Allah suna yi suna yi ajiya sai musu giya ajiya ɗauko musu matan banza ajiya kashe musu wani mutum don su ji daɗi a hana musu sallah lokacin ta don su ji daɗi to duk wanda ya wannan ya zama mushriki amma shirkunsa kafiyun yana koye don ana ganin yana sallah yana azumi amma mushriki ne amma wa shirkun da zai fidda shi daga musulunci ba shirkun da zai raba shi da tawakkali akan Allah ne sai kuma na uku shine wanda yake muƙawala wannan na farko yana muƙawala da Islam mai shi ba musulmi bane bautan dodo na biyu yana muƙabala da iman mai shi musulmi ne amma ba shi da tawakkali akan Allah maqamul iman kenan yana muƙawala da maqamul iman na uku na ƙarshe mai muƙabala da maqamul ihsan shine wa abudullah wa la tushriku bi shay'an ka bauta Allah shi kadai karka hada masa komi ba maganar kowa ake nan ko dodo ba komi ma ka zubar da komai ka koma ga Allah wazkur isma rabbika wa tabattali ilayhi tafsila to haka shirku suke ba irin shirkun da ake yaba wa mutane kaga mutum yana sallah kace masa mushriki ba in kaga mutum yana sallah kace masa mushriki kar abi sallah kar a ci hankansa to wannan jita jita ne mai hada wuri fada idan kana da hankali aka ce maka liman wane karka bi shi mushriki ne karka bi sallah mushriki ne karka ciyan kansa in kana da hankali sai ka tashi ka je wajen liman ka ce ala ga to mala daga yau ba zan ƙara bin ka sallah ba lafiya to an ce mini kai mushriki ne na bi mushriki sallah to abinda liman ya faɗa din shine gaskiya ba abinda wancan mai ƙarya ya faɗa ba ka tambaye shi ka ala ga to ba zan ƙara bin ka sallah ba lafiya an ce mini kai mushriki ne na bi mushriki sallah la ilaha sai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ni ina mushriki ya yarda shi mushriki ne abinda kuke faɗa da bakinsa da abinda wani ya je masa mai ne gaskiya yanzu lokacin da ake siyasa na Najeriya da musulmi da wanda musulmi suna siyasa a samu wani mutum wanda ba musulmi ba ya sa riga irin ta musulmi malum malum ya sa dara ko ya sa irin kulan nan ta musulmi sun je kamfen sun dawo ya zauna a gindin wata bishiya sai waɗansu mutane suka hango shi su ce kai ga buta kai wa malamin can da Allah zai alwala mun sallan azhar mu samu albarkan mutanen birni idan ya kai masa ruwa ce har ga wata malam wa'ancan ne suka aiko ne mun kawo maka ruwa ko kana bukatan alwala lokacin sallah yayi ka zo kai mana sallah mu samu albarkan ka me zai faɗa me zai faɗa yar dariya kaɗan zai yi sai yar dariya kaɗan sai kirista ne to wai da ya ce shi kirista ne maganarsa ne gaskiya ko maganar masu ba da buda ne gaskiya ha to kawai da wani makaryaci azzalimi ya ku fasiqun bi nabayin fa tabayyanu fasiki ya kawo maka labari ya ce liman mushriki ne karka bi sallah kawai sai ka yadda ka bi wannan magana baka bincika ba Allah kuma ya ce ka bincika binciken ba zai kare ba sai ka hada da shi in ya ce maka eh gaskiya ne shi mushriki ne shi kenan ka huta wajen yayi gaskiya in ko yace la ilaha illallah muhammadu rasulullah a a waɗansu mutane sun bayyana a jazzakaduna suna ce dan wode ma mushriki ne wanda yayi ma mushrikai ne ko sun iso garin mu ne kabi kar kabi sallah abinda zai ce kenan to ai kyauta zato babu mutane guda biyu ne daga musulmi sai wanda ba musulmi ba musulmi in kace masa kafiri ba zai yadda ba mushriki wato arna mai bautar dole in kace masa musulmi ba zai yadda ba ko zai yadda kirista in kace masa musulmi ba zai yadda ko zai yadda to ga abu abu arabe kuma mai kawo kuma shirku a cikin musulmi kuma har yanzu a wannan hana kasa zaman lafiya ne wanda ya bullo mana Allah kiyaye inna atanna jahannama lil kafirin nuzula Allah ce na tanadi na yi tanadi na yi tattali jahannama nuzulan shine wato gyaran baki wato abin da ake fara baiwa bako in ya sauka kayan masaukin bako ko ko masaukin bako na shirya musu jahannama nan ne masaukin su nan na shirya musu abincin su da abincin su laysa lahum ta'amun illa min dari lahum sharabu min hamimin wa azabun illa ma kanu yakfuruna ala
قل هل ننبئكم بأخسرين أعمالا الذين ضلت عنهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ga ya ya rasulullah ka ce musu hal unabbiukum bil akhsarina amala kuna son ba ku labarin mutanen da suka yi aiki suka yi aiki suka yi aiki suka yi asaran aikin su ya lalace zama asara kuna son ba ku labari muna so a ba mu labari allazina dalla sa'yun fil hayatid dunya mutane ne wanda sun yi aikin sun yi aikin aikin ya bata ya lalace musu tun daga rayuwar duniya wa yasibuna annahum yuzinu sun'a suna tsammanin abin da suke aikatawa dinnan wani abu ne mai kyau akwai mutanen da ba sa aure ma wai saboda tsoron Allah ba sa hulɗa da mutane sun shiga cikin waɗansu ɗakuna ana kiransu ruhbanawa wato rahibai ba za su yi aure ba wai su bayin Allah ne tsarkakakku ba za su shiga mutane ba sannan su kallafa wa kansu kaza da kaza suna yin abubuwa masu nauyi wai saboda addinin su addinin nasu kuma an riga an gama da shi ya zama koma suna tsammanin wannan abin zai amfane su a lahira in sun je lahira sai su ga aikin asara suka yi ba zai amfane su ba kamar shi addini a wurin Allah kamar kuɗi ne wajen gwamnati ana cikin aiki da kuɗi sai gwamnati ta ce to ranan kaza da watan kaza zan fito da wasu sababbin kuɗi ga fiskar su yadda yake ga bayan su yadda yake ga darajojin su hawa hawan su yadda yake za su zo aiki daga ranar kaza ga watan kaza maza maza duk wanda yake so yake da kuɗi ya kawo ya canja a bashi sabon kuɗi in lokacin yayi kuma za mu rufe karɓan canjin ranar kaza da watan kaza to idan mutum ina da kuɗi dole in lokacin ya sai je banki a canja masa a bashi sabon kuɗin da aka kawo in ku ce ni ban ga laifin kuɗi na ba da shi na yi aure da shi na dukkan harkoki na kawai katsam rana a tsaka in canja kuɗi na in karɓi wasu takardu da ban sani ba ni ba zan canja kuɗi na ba tun yadda ba zai canja kuɗi zai ya rike sai ya je kasuwa ya miƙa kuɗi a ce ai an daina karɓan wannan kuɗin sai ya je banki a cikin ai an daina karɓan wannan kuɗin ko wannan ba zai faru ba sai an je lahira ya kai ayyukansa a ce wannan aiki ai ka yi shi ne a cikin a cikin addinin da an riga an rufe shi kaga ya zo aksari na amalan kenan sun yi asaran ayyukansu da suka yi na tausayi da tausayawa da taimako da taimakawa da tsare kansu akan kaza kaza kaza saboda addini duk ya tafi a haka saboda suna rike da abin da aka daina yake da shi allazina dalla sa fil hayatid dunya wa yasifuna suna zaton annahum su yusin sun'a suna gyaran aikin su nan zai amfane su أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
wannan aya kul hal nabbikum bil akhtarina amala alladhina dhalla sa'u fil hayati dunya wa yahsibuna an yuhsinu sun'a mutane suna wadan suna hujja da shi akan cewa masu ɗariƙu su ake nufi da wannan aya suna tsammanin wai ayyukan da suke yi suna wahala ne wai abin da suke yi bid'a ne kuma bid'a ba a ba da lada akan ta sai an je lahira a gaba komai sai suka mance istighfari ba bid'a bane abinda annabi bai yi ba shine bid'a annabi bai yi istighfari ba babu a cikin izaja na sullahi wasu tafi da kan tawaba salatin annabi ya zama bid'a annabi bai yi salati ba annabi ba yi salati ba la ilaha illallah za ta zama bid'a ayyakan dariqa kenan istighfari salatin annabi la ilaha illallah wani bawan Allah wali wanda aka mai da shi limamin zikiri daga fadan Allah kamar yadda aka mai da limaman qira'a limaman qira'a dole sai an hada su da ulul azmi su ne ulul lamri a cikin qira'a sannan kuma su Buhari su Muslim su ne aka yarda duk abin da su kawo littafin su maganan annabi ne alhari su ba sahabbai bane ba tabi'ai ne ba musulmi ne suka yarda Allah kuma ya yarda musu ha kuma su imam malik shafi abu hanifa ahmad ibn hanbal da sauransu su kuma su nuna cewa abinda ka karanta cikin qur'ani da hadisin ga yadda ake aikata shi su nuna maka yadda ake aikata shi su kuma aikin su kenan su ma ulul amri ne su kuma zikirin da Allah ke wasu kullum kasiran la'allakum tuflihun Allah ce ku yi zikiri da yawa kamar nawa kenan wa ya sani Allah ya ce kasiran kasan iyakan da yake so sai Allah ce fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun duk abin da ku sani ku tambayi malamai malaman ma ahlu zikri aka ce ba ma fasalu ulama ba ahla zikri don ahlu zikri su ne kusa da Allah duk abin da ya buya wa mutane in an zo wajen su su za su fito da shi ana waɗansu yara da ba su yi karatu ba suna suka suna cewa ba su yi karatu amma suna tafsiri suna cewa babu ilmul ba'ini ba ilmin ma'arifa kowa nayin ne saboda rashin karatu mutum ai ba zai zama malamin addini ba sai ya haddace qur'ani ya haddace hadisai ya haddace hukunce-hukuncen sahabbai da kuma jayayyen malamai sannan ya zama malami amma kawai baka haddace qur'ani ba baka haddace hadisi ba sai hadisin da da kuke hujja da shi kawai guda kaɗan su ka haddace baka san maganar sahabbai ba mutum ya duba yadda dan hodiyo ya zama sufi yadda abdullahi ya zama sufi ya ta talifi ma shi kan cikin sufancin akwai minar lumannani nasa maganan ma'arifa maganan sufanci yake yi shi abdullahi akwai ida'un nusohi littafinsa na shehunan da ya karatu a wajensu a cikin littafin yake cewa karatun zahiri a wurin dan hodiyo na yi wana kuma na baɗini na na ilimin ma'arifa shi ma a wurinsa ya dukkan su hawan su guda uku shine at-tasawuf na na na na na na na takhalluq da na tahaqquq da na ma'arifa duk awurin sare ku duba cikin ida wani sofi kar ku mai da kanku kaman jahilan wadancan da suke iyu an an zagi dari ga an zagi waliye ku duba ku gani yadda su waɗannan suka zama su ne manyan sufaye a ƙasar nan dan godiyo da abdullahi da bello su ne manyan sufayen ƙasar nan sun yi talifi a kai sannan kuma duk malaman duniya ba malamin da zai malami a duniya wanda aka ji labarinsa sai ya sai ya yanke wannan zango guda uku ya san ilimin ya san ilimin islam ya san ilimin iman ya san ilimin irfan shine magamul ihsan sannan ya zama malami amma ka jajjaba ka jajjaba wanda suka riga ka ba sani ba balle kai ka zo kana to irin wannan bai da amfani idan mutum yana faɗi wannan magana in ka samu dama ka tafi shi alaga ta malam duk ilimin da annabi ya zo da shi ka har da shi ka ji amsar ta ba wanda zai ce ya haddace duk abin da yake cikin addini ka haddace shi saboda an kawo wani abu wanda baka sani ba babu shi zai ce bai sani ba kuma Allah ya ce wa fa kulli zi ilmin alim komi ilimin ka akwai wadanda suka fi ka ilimi wannan aya gaskiya ne ko baka yi imani da ita ba har na jin suna kore maganan annabi annabi Musa zama wansa almajirin khadru don neman ilimin ilimin ma'arifa to wannan duka ai ƙaryata alqur'ani ne gaba da in an kore wannan saboda haka mai da hankali ya kamata kowa irin abin da ya sani ya magana akai wala taqfu ma laysa laka bi ilm duk abin da baka sani ba Allah ce karka sa kanka ciki abin da baka sani ba guda biyu ne wannan baka san shi ba bai dame ka ba to ba ruwanka da shi wannan baka san shi ba ya dame ka to ka nemi wanda ya san shi ya gaya maka shi fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna afa hasu wala zin kawai tikizu min dun ibadi min dunya awliya ina atna jahannama lil kafirin nuzula qul hal nunabbiukum bil akhsayina amala الذين ضل سواء في الحياة الدنيا ويحسب أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم له يوم القيامة وزنا وإن متعلي كفروا بآيات ربهم sun kafircewa ayoyin ubangijinsu wa liqa'ihi da tashin kiyama yan dariga sun kafircewa ayoyin Allah sun yi musun tashin kiyama to haka nan haka su waɗannan masu irin wannan abin da suke jawo wake su maka wa musulmi su maka wa yan dariga wai su ne unabbikum bil akhsarin amala alladhi dhalla zama fil hayatid dunya haka ma la mazhabiyya su ma abin da suke bada hujja kenan la mazhabiyya sun ce duk wanda ya mazhabin imam malik ya bar Allah ya bar annabi domin ya mai imam malik shine ubangijinsa duk wanda ya mazhaban imam shafi ya bar Allah ya bar annabi imam shafi ne Allah sa duk wanda ya hanafiya to ya bar Allah da annabi ya bi imam abu hanifa to duka wannan kuma ƙarya ce wato ana so ne a rushe musuluncin gaba ɗaya in an ce dukkan mazhaba kafirci ne mazhaba an so mata tun ba tun cikin tabi'ai aka so yin mazhabobi tun cikin tabi'ai shekara fiye da dubu da ɗari biyu da wani abu ana mazhaba tun kace wannan duka ba musulmi ba ne sai yanzu ne za a yi musulunci na kirki wato a karɓo maganan Allah da maganan annabi a yi aiki da su kar a yi magana da waɗancan wai in za a karɓo maganan Allah da maganan annabi wajen wa za a karɓa ka ji ba ruwanka da malamai maganan Allah wajen Allah za ka je ka karɓo maganan annabi wajen annabi za ka je ka karɓo dole sai ka na imani to ka ji a rabu da malamai wai yaya mutum zai bar maganan ma'asumi ya kawo maganan wanda ba ma'asumi ba to ya za ka yi ka samu maganan ma'asumi in ba kara da wanda ba ma'asumi ba dole sai ka yi matakala ka samu malamai su koya maka ibada su koya maka shari'a su koya maka dariƙa su koya maka wusuli na arul haƙiƙa na makamul ihsani sai da matakala ya ayyu la taqullaha wa taqu ilayhi alwasila wa jahidu fi sabilillahi lakum tuflihun الذين ضل سواء في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم وأن نكي فتن فه su ne wanda su kafirce wa ayoyin ubangijinsu wali kayi da gamuwa da Allah fafi ta malu su ne wanda ayyukansu duk sun rushe aikin da suke yi na ciyar da alhazai da shayar da su ruwa da taimakon miskinai da ayyuka na tausayi duk aikin banza ya tawa banza ba za su samu komai da shi ba wani ya kula ka wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ranar lahira duk ayyukan da suka yi ba za mu dora shi kan sikelin lada balle a ce ga ladan da suka samu ba ba za a dora musu ba ko kuma su kattin manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ranar lahira za a zo da kato ya ci ya koshi katon tambi amma in an zo an dora shi a sikeli nauyinsa ba zai kai fuffuken sauro ba saboda bai yi aiki ba fanko ne ba aiki a cikinsa fala na kima da yawan kiyata wazna ذلك جزاهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا wannan sakamakon su jahannama saboda min saboda kafircin da suka yi wattakazu sun mai da ayati ayoyina wa rusuli da manzannina huzan abin wasa قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الله ينجي أأ أأ yanzu sunan Allah ne aka mai da shi wasa ayoyin Allah ne aka mai da sabon wasa matuwa manzo Allah ta aka mai da wasa to ba ba wata magana da dai ku musulmi ne yanzu kun zama kafirai nan akwai wanda suke cewa misalin yan dariƙa kamar babban mutum ne ya tura yaransa su tafi gona su yi aiki su kai shi suka aji kayan aiki suna ce baba ya ce mu yi aiki baba ya ce mu yi aiki baba ya ce mu yi aiki wannan magana za ta gyara gonar aikin banza ka ji wai a taruwa ila ila ila aikin banza ne wannan ba ya kama ku da billahi wa ayati wasu kuntum tasdazuna an yi wasa da Allah kiyan da ayoyin Allah ko wannan yan dariƙa in ce in suna karanta ya wazifa annabi yakan zaka da shi da sahabbai da shehu tijjani idan sun zo wannan karatun yawhara din ka ja kyallen in ka ji nauyi annabi ya zaka wannan ba wasa da girman annabi bane yanzu dukkan mun nan muna da tare da mala'iku akwai wanda mala'ikun suka matsaye shi akwai wanda na wani ya matsaye ka saboda su jikin annuri ne jikin annuri ai ba da nauyi to irin wannan duka wasa da annabi ne wasa da martaban annabi wasa da ayoyi kaga abinda suke zato wajen dariga ya koma kansu kenan su ne masu wasa da sunan Allah masu wasa da sunan annabi masu wasa da martaban ayoyin Allah إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا yadda aka yi sakamako waɗanda suka kafirce wa Allah da ayoyin Allah da gamuwa da Allah aka saka musu da jahannama to wanda suka yi imani da Allah suka aikata ayyuka masu kyau waɗanda Allah ya umarni aikata su farillai da nafilfili a tsakanin lahun jannatul firdaus nuzula kan waɗancan da aka ce musu wuta shine masaukin su shine abun abun maraban su su ga waɗannan aljanna ita ce masaukin su ita ce kayan marabansu jannatu ma jannatul firdausi mafi daukan aljanna ita ce nuzulan wato kayan saukan su ita ce wurin saukan su khalidina fiha la yamuna anha hiwara kuma za su dawwama a cikin wannan aljanna ta firdausi la yamguna anha hiwala ba sa neman yadda za su kaura su canja wuri su koma wani wuri dan adam ya saba idan yana cikin garinsa yana zaune sai ya je wani gari gari ya bashi sha'awa aka karbe shi sai ya kai me zan yi da garin mu ni zan dawo garin nan dan adam ya saba da kaurace kaurace to da sun saba gafiyar da su ga ba tunanin kaura don ba za su samu wannan ba saboda haka ba za su nemi ƙaura daga firdausi ba Allah ya ba mu da faralarsa barka na su khalidin na fiha za su dawoma ciki Allah ya samu albarka annabi la yabghuna ba za su nemi hiwalan ƙaura canja wuri daga aljannan firdausi ba قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا بسلي مددا ba an kistanta muku abubuwan mamaki na Musa da Khadiru ba na ilimi na ban mamaki har ma ya gaya wa Musa da kayi haƙuri mun tafi tare sai na sama maka irin waɗannan abubuwa dubu biyu annabi kuma ya ce rahimallahu afi Musa Allah ya annabi Musa dan uwana rahama ina ma da yayi hakuri a jawo mana ilmomi da yawa shine Allah yake ce mana qul ga ya wa duniya ya rasulullah law kana al-bahru midadan da za a mai da tekun pacific a dura shi a tawada kuma a samo wani tekun kamar sa a hada a cikin suratul gumara aka ce kai a samo ma koguna irinsa guda bakwai sab'atu afrin a hada a mai da su tawada duk abin da aka gani a duniya mai da shi alkalami ai ta rubutun fassaran kalmomin Allah sai ta wadda ta kare alkalmin sun kare kalmomin Allah ba su karewa to kai ka ji fa teku ne a zuba a tawada a samu wasu tekun guda bakwai a hada duk a zuba su a tawada duk abin da aka gani a duniya mai da shi alkalami ai ta rubutun fassaran kalmomin Allah kalmomin Allah wanda muka sani su ne alkur'ani wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala kalmomin Allah gaskiya ne da adalci in labari ya bayar adalci ne in hukunci yanke in labari ya bayar gaskiya ne in hukunci yanke adalci ne to an ce sai ruwan ruwan ruwan tekun ya kare har guda bakwai sun kare alkalman duk sun kakkarye sun kare amma kalmomin Allah ba su kare ba saboda ma ujitu min ilmi illa qalila mu jan adam ilmin da aka ba mu kadan ne dama masu ji da yawa din ma balle irin mu saboda haka ai hattara kar ai tsammanin duk iyakan abin da ka sani iyakan ilimin ilimin annabi kenan iyakan ilimin Allah a'a ka an baka wani abu ne ban ga dan ka ashiya'u law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi da kogin tekun pacific zai zama tawada wanda za a rubuta kalimomin Allah Ubangiji na da na fi dalbaru wallahi sai kogin ya kare kabla an tamfata kalimatu rabbi kamun kalimomin a rubuce su kare sai ruwan kogin ya kare walau jina bisli madalan ko da mun kawo ni pacific din mun hada da shi shi ma sai ya kare kalimomin Allah ba su kare ba to duk abin da ga dangana wa halitta komai yawansa sunansa ma indakum yanfadu duk abin da aka dangana wa Allah kuma inda Allah baki abin da yake na Allah ne bai da iyaka amma abin da yake na halitta yana da iyaka teku tana da iyaka sauran tekuna suna da iyaka alƙalman suna da iyaka amma kalmomin Allah ba su da iyaka tun da yake Allah ba shi da iyaka kabla ta mada kalima su rabbi wa dauji na bisu ni madadan ta mun ga ko da za mu kawo wani kogin kamar sa mu ƙara shi shi kogin pacific din a surar gaba ta lukumana aka ce koguna guda biyu wala wannan ma fitar da min shajaratin agramun wal bahru yamuddu min ba'di sab'ati abhurin ma na fitar kalimatu ba da duk abin da yake bayan kasa a mai da shi alkaluma sannan kogin ba zuwa hada shi da wasu koguna guda bakwai a mai da su tawada sai kogin sai tawadar ta kare alkaluman sun kare kalmomin Allah wasu kare ba إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أتم بايا أنت وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جابوا إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا ba abin da ya sa mutane suke kin bin annabawa sai cewa Allah ne zai aiko mutum mutum mai cinto mutum mai aure wai a kawai ce Allah ya aiko shi Allah bai da mala'iku ne har Allah yana cewa to aiko wa rako ne shi yasa nake aiko muku mutum to shine nan annabi ya ba su amsa eh gaskiya ne ni mutum ne kaman ku amma fa ana mini wahayi daga Allah kowane mutum da ake masa wahayi daga Allah to an samu an samu bambanci kenan kun ga ya musu inna ma ana basharun mislukum ni dai iyaka ni mutum ne dan uwanku yuhe ilayya Allah ne yake mini wahayi abinda nake faɗan nan ba daga gare ni bane daga Allah ne duk abin da na faɗa Allah ne ya faɗa wa mayan ɗin wani tabi in wani lawa yi duhe kudin da ma na bashin min zukun yuhe ilayya ana min wahayi abin da ake wahayi da shi na farko ku san an nama ilahu kuma ilahu wahid iyakan ubangijin guda ɗaya ne shine Allah Allah shi kadai ne ubangijin kowa da kowa shi kadai ne ubangijin komi da komai kafiran da suka tilasta ashabul kafi su bauta dodo ƙarya suke yi dodo ba Allah bane Allah shi kadai ne Allah kamar yadda samarin suka faɗa kuma Allah bai yadda a bauta shekanu ba shi kadai za a bautawa saboda haka ka gaya wa duniya kai mutum ne dan uwansu amma Allah ya yi maka wahayi ya aike ka wajen su gaba daya kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a gaya wa duniya kai manzon duniya ne gaba daya kowa da kowa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadira Allah ya aike ni zuwa ga mutane gaba daya shi mai albishir ne wa wanda suka yarda da maganarsa shi mai gargadi ne wa wanda su yarda da maganarsa ba kaman kana yazu liqa rabbi duk wanda yake yake kaunan samun kyakkyawan gamo da ubangijinsa fali amal amalan salihan ya aiki mai kyau wanda babu riya a ciki ba maguri a ciki ya yi shi saboda Allah wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu dina kai khalasi idan mutane suna kirari su adu sunna ne sai sai ka tambaye su to adu sunna to sauran musulmi adu menene a adu sunna ai baya zagin annabi iyayen annabi adu sunna baya zagin iyayen annabi adu sunna baya kafirta musulmi adu sunna baya kafirta waliyai adu sunna babbar sunna annabi Allah ya faɗa mana ita ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah katira mai yawan zikirin Allah shine ahlu sunna na farko haka suke mai yawan zikiri inji Allah shine ahlu sunna na farko haka suke laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah katira shine ahlu sunna amma mai kafirta musulmi bi zagin waliyai mai kafirta iyayensa ba shine adu sunna ba sunnan manzo Allah habita sunnan manzo Allah iri uku ce akwai kauliyya akwai fi'iliyya akwai taqririyya duk ma da wai sun san su amma wadannan mun san su ba annama ilahu ilahu wahid man kana yuli rabbi falyamal awalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbi ahada وإنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربي فليعمل أولا صالحا ولا يشرك كذا يهدى بعبادة ربي أحدا كذا يهدى أحدا وني بعبادة ربي تكن بوتن أبنجينسا
وقل يا سيدي وهي تسع وتسعون آية بسم الله الرحمن الرحيم
wannan surar da za mu shiga ita ce surar maryam salam annabi yana makka aka saukar da ita tana da ayoyi 99 maryam allah ya ambaci maryam alkur'ani ya kauje sau 30 don mutane su gane ita maryam baiwar allah ce baiwar allah ce ita ce uwar annabi isa duk wanda ya ce annabi isa dan allah ne to ya faɗi mummunan magana wanda ba irin ta amudi a amuni ya kadu samawatu ya kadu samawatu ya tafattar na minu watan shakudar zu wata kirrul jibalu hadda an da aure rahamani wadada sama sai ta yi kamar za ta ce kasa sai ta yi kamar za ta buɗe ta gume duwatsu kamar za su faɗo don mai haka wani ya ce Allah yana da da muguwar magana ce saboda haka wannan sura abin da za ta karantar kenan kissan Maryam da ɗanta da barrantar su daga abin da waɗansu suke faɗa musu
alhamdulillah tun gole wata mai yawa su karɓar wazifa don faɗa muku shirari riga tijjaniya Allah yana son ta ina son mai yinta amma ba ce a yi ta dole ba Allah ce إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين mai tuba wa Allah kullun sau goma sau ashirin sau talatin sau saba'in wannan atta'ibu ne mai tuba wa Allah ne annabi ya ce atta'ibu na zambi kamar la zamba lahu duk wanda yake tuba daga zunubi kamar bai taɓa zunubi ba amma mai tuba wa Allah ɗari biyu da talatin mu yan tijaniya kenan kullum dole mu mu Allah tuba sau ɗari biyu da talatin to wannan fa'alun littawbati ne ba ta'ibun ne ba fa'ilun ne ba ta'ibun ne to a tawabu Allah yana son masu yawan tuba gare shi yana son kuma masu yin salatin annabi amma bai ce dole ba sai dai ya kwaida ita wasu kullum kasiran la'allakum tulihuna wasu kullum rabbika bukratan wa asilan amma shi inna hazi tazkira wannan wa'azi nake muku faman sha attakhadha ila rabbi sabila wanda ya ga dama da wannan hanya zuwa ga Allah ubangijinsa saboda haka masu shiga da rigar tijaniya in an shiga ba a bari a saboda an waje mutum ya waje a kansa da zuri ya yi alkawari ba zai bari har zuwa ƙarshen rayuwa za a haɗa ɗariƙar tijjaniya da wata ɗariƙa ba ɗariƙun waliyye ɗari uku ne da goma sha uku daidai da shari'un annabawa su maganin annabawa ne sannan kuma ba za a je ziyaran wasu waliyye ba sai wanda cikin tijjaniya amma dukkan waliyan Allah muna son su muna girma masu kuma za a yi sallah cikin jama'a wajen maza kenan sannan kuma za a girma iyaye wajen maza kenan mata kam girma mazajensu sannan kuma jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a in ka samu ajin ɗan uwa in baka samu baka kai kadai kuma ba a shan taba duk wanda suka ji wannan sharadi suka ce sun yarda na ba su da shiwu tijani su je su kama lazimi da wazifa da zikirin juma'a su nemi wanda zai gaya musu daga cikin wanda suka iya na ba ku da shiwu tijani na musulunta musulunta suna ina to ce la ilaha illallah ta faɗa? ta faɗi la ilaha illallah ta faɗa? muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abin da yake faɗa kin ce kin yarda Allah shi kadai ne shi ne mai sama mai ƙasa ya komi ya kowa kin kin yi imani da shi shi kadai kuke bauta kin je kin yadda ne huduwan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko da wannan addini Islam kin je kin yadda Nabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne kaman Annabi Muhammad amma Allah ya kawo shi da wani abun mamaki ya yi shi yana da uwa ba shi da uba kamar yadda Annabi Adam ba uwar ba uban kin yadda da abin da ke fara ka yadda ka yadda to alhamdulillah kin zama musulma daga yau zaki je ki wanka akwai ya miki alwala da sallah biyar kullum sannan kuma ba za ki sha ruwa ba sai rana ta ba da in dare ya kike kin yi niyan watan azumin watan wannan ramadana Allah baki dukiya ki zakka Allah baki lafiya ki je ki haji kuma musulmi ba sa cin naman alade kima ba za ki ba kenan me ya sunan ki na da sunan ka na da Haliza Ibrahim Haliza Haliza Haliza to wani suna take so yanzu ya mata na musulmi tambayar wani suna kike so na musulmi Aisha aisha to je gidanmu za a ba ta tamfa to na? to to Allah sa gwamnati da tausaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ya ce wanda ya maka aiki tun zufarsa bata bata bushe ba ka biya shi ya mutum zai zauna wata goma sha yana eh yana aiki ba a biya shi me zai ci ya wannan zai hana kasa zaman lafiya mutum bai da abinci bai da kwanciyar hankali komai zai iya yi in bai da imani muna kiran gwamnatoci dan Allah dan annabi su tausaya wa ma'aikatan gwamnati su biya su haƙƙinsu kafin ya kai su ga zanga-zanga ko ƙaran ƙaran cewa an ci musu abin su don Allah don annabi an ji tausayin ma'aikata a biya su haƙƙinsu Allah mana gafara Allah ji gamu Allah ji iyayen iyayen mu da malamu da malamu da mu Allah saka shi wani mutane Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ke mana kasar mu Najeriya Allah sa mu zauna lafiya Allah sauka da albarka cikin Najeriya Allah kawai dukkan bala'i da dukkan fitinu Allah kawai da su a Najeriya ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya dauka musulunci duk karfin da yake nema ya karya musulunci Allah karya karfin duk karfin da yake nema ya danne musulunci Allah danne karfin Allah biya bukatun mu da bukatun masu taimako mu Allah ya rubuta masu taimako mu Allah ya rubuta masu taimako addini albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ke mu sharrin duniya da lahira albarka na sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد سبحان ربك رب العزة الحمد لله كان ينزل الله da kyautawa bayin Allah su waɗannan kam